وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد سيما بقية الله في أرض صاحب القصر والزمان اللهم له الفداء insha Allah da yake muna ta dai ga karatan lokacin ashura ɗin yau a lissafinmu shida ga wata shida ga watan almuharram kuma a rana mai kaman ta yau ne bayan shida ga wata an ce a daren shida ko na bakwai na al-muharram habib bin muzahir al-asabi ruwan lahi alaihi ya tafi zuwa bani asad da izinin imam salam yana kiransu don su taimaka masa suka amsa masa su banu asad ɗin kiran su kasance tare da shi dama inda ya da zango ba nisa da su matsugunin su banu asad ɗin to sai jasusosin ibn sa'ad suka kai mashi labari ga banu asad can sun amsa kiran husaini za su je su taimaka masa sai ya aika da wasu rundunar su hana su hana su aka dan fafata suka tsara hanyar suka hana su saga inda maskarin imam hussein har aka kashe asadiyawa guda biyu suka yi shahada kuma aka ji waɗansu rauni aka tilasta masauran duk su koma sai habibin zahiru ruwanullahi alai ya zo ma imam hussein alaihi salam da wannan labarin abin da ya faru har banu asad sun ansa amma umar bin sa'ad ya ji labari ya tura da runduna masu yawa sun hana su zuwa har da kashe wasu da cikinsu da jin wasu rawa sai imam alaihi salam ya ce la haula wala quwwata illa billah ko kuma a rana mai kamar ta yau ne ainihin kasuwar makera a garin kufa ranar ta shida ana al-muharram shekara ta 61 ke wannan ranar kasuwar makera a kufa sannan ba ka jin komi sai ka kakkawa kakkarwa kwara kwam ana ta buge-buge domin mutane suna ta zuwa siyan makamai mai siyan sabon takobi mai wasa takobin sanada mai kawo washi ranar business ainihin duk wani makeri nan ya sami kuɗi duk takubba in ya ma daɗe yana ƙerawa ba a yi kasuwa barar na ranar shida ga wata duk an sai duk wani makami da za a iya siye ranar duk an sai shi sannan kuma masu washe ranar sun ta washe sun ɗaga farashi ko nawa ne ranar ake ana biya ne daga mai siyan takobi sai mai siyan kibiya sai mai siyan mashi sai mai washi mai wasa sai kuma wa- wato akwai akwai masu sai da takubba don akwai makera takubba makera masu makera kibau to kuma akwai masu washi to akwai kuma wani business din masu sa guba mutum ya- in ya siya sai kuma je wajen 'yan liƙa guba a ce ga in a- a- a- a kwaso abin nan dafi a sa a kan kibiya in ta in ta shiga jiki mutuwan farar ɗaya da mai sa mai sa guba a mashi da sauransu duk wannan don shekar da jinin raihanatul rasul sallallahu alaihi wa alihi. kuma muhujjati fa'adar batul salamullahi alaiha duk kiban da aka sayar nan masu guba ne waɗansu masu kai ɗaya wasu masu kai biyu wasu masu kai uku suna kibo iri suna ki- kibiya mai kai ɗaya ta aka saba gani a ko da a hotuna ne yanzu ba a yayin kibiya kibiya mai kai ɗaya to ana yin mai ki- mai kai biyu ana yin mai kai uku to kuma kowanne wato nan kenan ba a taɓa ganin business kasuwanci ba ta ganin tijara irin na kasuwan makera ba ko da mutum ya ya yi tarin shekara ne ranar an sayar ko wata ko- ko- ko- ko wata kibiya gagara sai ko na takobin da ya gagara sai ranar an sai to ranar ne kuma ranar haduwan rundunar yazidu ranar shida ga wata wannan aka, aka tura rundunar da tafi kowanne yau masu tarihi sun, sun yi saɓani tsakanin adadin ah, rundunonin da kuma yawan kowa- kowace wani ruwayan da aka ji an ce runduna kaza wasu ruwayan a ce kaza wasu ruwayan kaza amma aƙallan ruwaya aƙallan ruwaya shine wanda ya ce dubu talatin aƙallan ruwaya kenan wanda ya ce ru- mutum dubu talatin suka je yaƙan abi abdullahi hussein to akwai ruwayan da ke cewa talatin da biyar akwai masu ruwayan da ke cewa hamsin akwai ruwayan da ke cewa tamanin dubu kenan dubu tamanin akwai mai shi ruwayan da ke cewa dubu ɗari akwai ruwayan da ke cewa dubu ɗari biyu kai har ma akwai ruwayan da ya ce dubu ɗari takwas to wannan eh, ikhtilaf ɗin da nisa ah, amma dai ab- ab- abin nufi wani wani lokacin ka sami ruwayoyi ka akan gwagwa masu tunda akwai itimalin wanda ya faɗi rundunan ya faɗi wat- gun- wasu gungu ne ba duka yake ne akwai itimalin wannan baka ba hankali ba zai yadda tsakanin dubu talatin da dubu ɗari takwas ya yi yawa tsakani ba su yi kusa ba amma akwai itimalin dubu talatin sun je a wani lokaci akwai kuma itimalin akwai wasu dubu talatin da biyar akwai kuma waɗansu dubbai amma akwai ma ah, ainihin ruwaya da ya tabbata cewa an ba da tutoti kuma kowane da adadinsu alal misali wanda suka fara zuwa ce kuma daga cikin jawabin ibn sa'ad wanda ya- ya zuwa ubaidullah bin ziyar wanda ya rubuta masa alaihim la'ainullah da cikinsu ya rubuta masa amsa bayan tudun lokaci yake tsare yake runduna a tsare runduna ɗin yana tsare da Hussein alaihi salam shi kuma ubaidullah bin zaiyar yana cikin garin kufa yana suna aika takardu sakonni ta ko wani wat- wata takarda da ya rubuta yana ba shi amsa yana cewa ainihin adadin mayaka din dubu ɗari da hamsin a rubuce a rubuce dubu ɗari da hamsin A- ad- adadin afuwan ba adadin mayaka ba afuwan adadin waɗanda aka kashe afuwan adadin waɗanda aka kashe a rundunar rundunar umar bin sa'ad dubu ɗari da hamsin kasassu wanda suka yi shahada fi sabilin shaitan wanda suka yi shahada don yazidu ya rubuta a rubuce cewa adadinsu ba runduna ba adadin kasassu dubu ɗari da hamsin ya ce ba zai iya rufe su ba duk cikinsu ya ce wannan gawaki sun kai dubu ɗari da hamsin ba zai iya rufe rufe su ba sai la'anannan ya rubuta masa a wajen amsa ya ce rufe kawukansu ne da idan dunansu ka bar su so sai a je a sami yashi a tun a tun kuɗa a kan mutum ko a rufe idan shi ke na bashi in wani kuma yana kan wani ba a ganin idon an huta wanda a yau da aka idan shi a tara a tura mashi yashi a ba- a bashi nan aka ce a nurwaya in mutum ya hau kan tudu na ƙasa don hamada yana da wani yana yin tuddai yana yin tuddai na- na yashi wurare masu hamada za ka ga tudu da kwari tudu da kwari na yashi to da mutum zai hau kan tudu na ƙasa to iyakan ganinsa zai ga dawakai ne da mazaje da takubba da masu har an sifata ainihin wannan sansani a yawan mayaka ɗin an sifata su da sailul mukbil kwarara mai gabato kun san idan idan ambaliyar ruwa ya taso an an kwata- kwatanta shi da ambaliyar ruwa saboda yawansa ko kuma an an sifata shi kuma da zai- lailul muslim bakin dare du- du- dare mai duhu har ma an sifata wannan runduna da aljaradul muntashi farin dango kasa in in mutum ya farin farin dango suka tau- suka darka ko din nan to kamar aka ga sifata wannan runduna war rimanul muntashir an sifata shi kuma da ainihin yashi mai ya- mai ya- kamar yadda ya- ya- yashi in- in in yashi ainihin ɗaiɗaiɗace ya kan ganin ka yashi ne haka aka sifata wannan runduna wannan duk- wal- u- u- u- ko kufur qadar da an sifata shi kuma da ainihin ma- ma- mamakon ruwa duk su wannan duk a a ta- littafan tarihi wato ya s- wato ya sifan wannan runduna yawan saboda yawa an sifata su da sailul mukbil ambaliyar kenan, amba- ruwa- in in ruwa ya kwararo ambaliya ya kwararo din wanda da- wanda inda amba- ambaliyar ruwa ya kwararo za ka ga ya ya ya tafi na iyakan ganin ka kenan ya malalo to kamar haka nan saboda yawan runduna din da irin wa'annan sifofi dai hakan ma an ce an rawaito shi imam hussein alaihi salam ya ce ka annahum jaradun muntashi kamar ka annahum jaradun sun sun zarka ko to ainihin duk ƙasan karbala sai da ta yi kunci saboda yawan dawakai da mazaje a sa- sa- sa- sassan sama saboda yawan tu- tutoci na bin juna Maji. duk wannan an zo da unwanin wai yaƙi amma ba yaƙi sunansa ba sun zo da un- sun zo kisan kai ne sun zo- sun zo kashe kawo domin shi yaƙi bisa ƙa'idansa runduna da runduna akan zama daidai wa daidai ko wasa ake yi in aka ce za a yi kwallo aka ce nan goma sha ɗaya nan kuma sittin da shida golkifa kawai ma shida ne sauran sittin na buga kwallo sunan golkifa ɗaya goma na bugawa in an ci su sittin da ban mamaki ai ba ma babajinta aka yi ba kawai sai ka ta jin gol gol ana ta har ba ba haka kuma in ana dambe ainihin eh, zakaran dambe baya zuwa ya samu wani ɗan talalaɓo ya buga da shi yana buga da daidai da shi sau haka runduna tana kama da daidai da ita ne haka ake yi ainihin ru- kyan runduna idan nan nan ɗari ne nan ya zama ɗari to in ya fi ya zama ɗari da ashirin ko ya ɗan fi kaɗan ko ya fi kaɗan ko ya gaza kaɗan amma in ya nunka ya nunnunka to ya tashi a yaƙi ba yaƙi kenan ya zama za a yi kisan kai kenan kun ba ja- bai zai zama jaruntaka ba in idan runduna ta nunnunka ku ta ta murƙushe ku ba jaruntaka ba ne sunan su- su- sunan shi kisan kai sunan shi masaka ba sunan shi yaƙi ba idan mutane suka je suka aikata suka ai- aikata masaka ba sunan shi sun kisan kai ba kenan. za su rutsa da mutane ne kawai su kashe kamar yadda su wa'annan suka komar da banu asad da suka zo taimaka ma hussein tunda sun je da ninkin ba ninkin su ta yi zama su banu asad din baya za su je ga hussein din sai dai in za su mutu ne duk aka kau- ce kawai su koma kawai suka ga an kashe mutum biyu an jima da dama da wani suka ga ba wani hanyar za su bi su su je gare shi su- sai zama ba dama suka koma to rundunonin alal misali da ruwaya wanda ya zo da shi in mutum yana da fensir kusa da shi yana iya ru- rubutawa ya ji rundunonin da suka zo ya kan imam hussein akwai tutar hur an ba a manta a tarihi tu- hur ya fara zuwa ya tsare imam hussein a hanya amma an ce kare ya ke shi ya tsaye- inda inda ya same shi ya tsare shi nan kare bai shi ya gaba ko baya da ya je ya same shi ya- shi sai imam hussein ce a to kyale shi ya- ba zai ya ɗauki hanyar da ba za ta kai shi kofa ba ba za ta koma da shi madina ba sai ya yarda sai suka ci gaba da tafiya yana shi yana yana dama yana yana rundunar shi mutum dubu suna daman imam hussein suna hana shi ya nufi inda zai shiga kofa to har aka- har aka kai wurin da ya ce meye sunan wurin nan aka ce masa ana ce ma wurin gadariya ya ce wurin na da wani suna banda gadariya aka ce ana ce masa ninawa ya ce da wani sunan man da wannan ana ce masa ɗaf ɗaf ya ce da wani suna ban da wannan aka ce ana ce masa karbala ya ce to nan ne masaukin nan ne wajen kadanmu nan ne za a sara waya kawo kanmu wannan ne ƙasan karbin wabala sai ya sauka wurin to shi- shi- sojojin hur dubu mutum dubu ne hur bin yazid ar-riyahi wanda daga baya yana dama cewa shi bai san abin da za a yi kenan ba har ya tuba ya koma bangaren hussein yana cikin wanda suka yi shahada wajen kare imam hussein to sai tutan umar bin sa'ad tare da mayaka ma- mahaya kawai ba ba ce mana mayaka ba ma- mahaya paris domin akwai mace tsakanin Pa- akwai paris da rajin rajin shine mayaki mai kafa galiba Raj- rajilawa su ba su kai su- suka suka sukan fi farisawa yawa. farisawa su ne mahaya in ana yaƙi dawakai sukan fi yawa ne galiba masu na kafa sun fi yawa Yawa. to fa- fari waɗannan kawai dawakai aka ce mana ba a gaya mana ah, m- m- matafiya ba ma- masu tafiya da kafa ba shi na hur bin ziyad paris dubu ne dama su duk mahaya ne ba matafiyan kafa sannan sai sai ko da ba za a rasa matafiyan kafa amma dai paris dubu ne za ka iya saboda shi an ce fara zuru akwai mata- matafiyan kafa sannan kuma na umar bin sa'ad mahaya dubu shida sannan sai tutar shabaf bin rubi'i a a baya ina ina ga ce muku lura da su suna wanda suka rubuta ma imam hussein takarda da irin wa'annan duk sun rubuta musu to tutan shabas bin rubi tare da shi akwai m- mahayi dubu hudu sai hajjar bin abjar tare da shi akwai mahayi dubu sai tutar urwatu bin qais tare da shi akwai mahaya dubu dubu hudu dubu hudu sai kuma tutar sannan bin anas tare da shi akwai mahaya dubu hudu sai tutar hussain bin numayr hussain da sadi kar, kar mutum ya ce mashi hussain hussain da ba da sin ba hussain da, da sadi daga hisin hisin yana nufin katanga hussain tasgirin hisin hussain bin numayr da mahaya dubu hudu sai tutar yazid bin rikab alkalbi tare da mahaya dubu biyu sai tutar hauli al'asbahi tare da shi akwai mahaya dubu uku sai tutar shimr bin zirjaushin allah la'ance shi tare da shi akwai mahayi dubu hudu sai tutar fulan almazani tare da shi akwai mahayi dubu uku sai tutar ka'ab bin talha tare da su akwai tare da shi akwai mahayi dubu uku in ka jimlata dubu ɗaya ga dubu hudu ga dubu ɗaya ga dubu hudu ga dubu hudu ga dubu hudu ga dubu biyu ga dubu uku ga dubu hudu ga dubu uku ga dubu uku kila na yi da sauri da sauri barin sake maimaitawa hurbin hurbin yazid mahayi dubu umar bin sa'ad mahayi dubu hudu shabas bin rubi'i mahayi dubu hudu hajjar bin abjar mahayi dubu daya urwat bin qais mahayi dubu hudu sannan bin anas mahayi dubu hudu hussain bin numair mahayi dubu hudu yazid bin rakab mahayi dubu biyu hauli al-asbahi mahayi dubu uku shimr bin zurjaushin mahayi dubu hudu fulan almazani mahayi dubu uku ka'ab bin talha mahayi dubu uku wannan tabbatacce ne nawa kenan jimla Eh? talatin da to shi wai sai sun da- da- da bakwai ko da nawa da tara ko nawa ne ma wannan to shi wannan shi ne to wannan mahaya ne aka ce mana paris to galiba idan mutum ya tafi da mahaya ba duk kowa ne ne mahayi ba ko ba lura wannan an ce mana mahaya mahaya kawai Yau. kaga akwai itimalin wanda ya ce dubu talatin da wani abu ko yana nufin mahaya ne ba mayaka ba to kuma kuma gashi a takarda rubutacciya ta umar bin sa'ad ya ce kasassunsu kawai dubu ɗari da hamsin kasassu kawai kun ga ba mamaki ba duk ma- ba ba mafi yawa aka kashe ba aiko saboda haka idan an ce dubu ɗari biyu an yi ka- kaɗan ne kenan kila ma ya wuce haka tun da kasassu kawai suka kai dubu ɗari da hamsin a rubuce kuma rasmiyan shi ya rubuta ne ya ce to ya za a yi rufe business duk ya haƙara mai bizin wa'in ga waki amma ya musu sallah jama'i insha Allah gobe ranar bakwai za mu za mu karanta wani abu na ranar bakwai yanzu bari mu yi ziyara mu tashi ziyaran ashura insha Allah السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من كتابكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصرك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله من أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناس بلدكم وخاف وبالبراءة من أشياعهم وأطباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي فاخر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكابر اللعين اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بكتبهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم بالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنكم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسة والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود اثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إن شاء الله ولما يجير الدعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة yana nan na ku nan mun mun yana nan kafin munajatoti din nan اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة wannan addu'an kamar an san karatunmu na yau na hikima da ma'arifa da fiqh da ilmi duk gashi na ana ta nema insha Allah Allahumma Allahumma wa tahhir butunana min al-harami wash-shubha واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واقبض أبصارنا عن الفجور والخيانة واصبر أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين باتباع والموئذة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاكم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت لهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم ربنا وتقبل دعاء بحج محمد وآله الطاهرين